أن النفقة في تربية أن النفقة أن النفقة في تربية أولادكم يستركم الله بها من النار ويجعلكم في الجنة مع النبي المختار عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل شيئا منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار متفق عليه وعند مسلم عن أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم فالحذار الحذار من تضييع حقوق العيال وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أخرجه ابن حبان وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا واعلموا أيها المسلمون أن تربية الأولاد تتأثر إذا قام الأب بما أوجب الله عليه من رعاية حقوق الأولاد ومن رعاية حقوق الأبوة إذا أنت لم تنفق على أهلك وولدك فمن سواك يفعل ذلك وإلى من سيذهبون فلا تضيع رعيتك فإنك مسؤول عنهم أمام الله يوم يقوم الأشهاد كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته كم في مجتمعنا من تقصير فيترك زوجته وأولاده أياما بلا نفقة وخصوصا إذا طلقت المرأة ولها أولاد وذهب معها وذهبوا مع أمهم فاتقوا الله عباد الله فليتق الله من تجب عليهم نفقتهم على من الآباء أو غيرهم فحقهم ثابت في ذمتهم لا يسقطه سقوط المطلقة أو أجزها من الطلب قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا يضار والدة والدة بولدها ولا مولود بولده بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على منوالهم إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wasu nau'o'in ciyarwa a cikin dukiyar da ya ba wa baye akwai waɗanda yake na wajibi akwai wanda yake na mustahabbi daga cikin haƙoƙi na wajibi wanda Allah ya ɗora akan bayi cikin dukiyarsu shine ciyarwar da za su yi wa matan da suke aura da 'ya'yansu da suka haifa da waɗanda suka mannu da su bisa abin da shari'a ta zayyana malamai tun da can har zuwa yanzu sun yi ittifaki akan cewa ciyarwa mutum ya ciyar da matarsa ya ciyar da 'ya'yansa waɗanda suke ƙanana da ba su balaga ba wajibi ne a kansa fardu ainin ne babu mai ɗauke masa wajibi ne a kansa dole sai aikata ciyarwa ta lazimci miji akan matarsa a kowane irin yanayi ya samu kansa yana cikin yalwa ne akwai a wajensa ko ma ba shi da kome ciyarwa wajibi ne Allah ya ɗora masa ko a wannan yanayi shi bashi amma matarsa ita mai dukiya ce ko talaka ciyarwan Allah ta'ala ya ɗora wa mijin shi ne zai ciyar da iyalansa domin lallai ciyarwa da bawa zai yi ko ciyarwa da miji zai yi ga matarsa ya zo ne tamkar mu'awaba ne wato ba na in baka akwai abin da Allah ta'ala ya kallafa su wajibinsu ne ga miji hakanan shi ma an kallafa abin da yake wuyansa na wajibi akwai ciyarwa domin ita mata an tsare ta ne ƙarƙashinka tana ƙarƙashin igiyarka ne tana zaune ne domin maslahar kanka da kuma maslahar gidanka da 'ya'yanka da iyalanka don haka shari'ar musulunci sai ta wajabta wa mazaje akan siyalwata ko kuma su kyautata wajen ciyar da matansu su ciyar da 'ya'yansu ƙanana su ba su abin da suke da bukata na rayuwa na ciyarwa musamman abin da Allah ta'ala ya wajabta alwajibat ghairul kamaliyat walwajibat su ne as-sakan wal ma'kal wal mashrab wal malbas waɗannan abubuwa guda biyu dole ne mutum ya tanada ma iyalansa wajen da za su zauna abin da za su ci abin da za su suturta jikinsu abin da za su sha wannan su ne na wajibi sauran kuma kamaliyat ne su kuma ababin mustahabbi suke abin da malamai suka rajaha don haka nan ne ko da bawa ya kasance shi miji ya kasance talaka ne ko mai wadata wannan nauyin bai sauka a wuyansa ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muslimin Allah madaukaki ya wajabta hatta matar da aka saka ku ba su abin da za ku ba su na mata'i wanda yake yalwatacce gwargwadon yalwa wanda yake mai kuntataccen arziki gwargwadon dan abin da Allah ta'ala ya bashi cikin wata aya Allah madaukaki ya ambaci wajibcin ciyarwa gwargwado da ya kasafta ma kowa yayin da Allah ta'ala ce liyun fidlu sa'atin min sa'ati mai wadata ya ciyar a wadace wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda aka takaita masa arzikin sa kadan ne da shi ya ciyar daga dan abin da Allah ya bashi din la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa bawa sai abin da ya bata ikon aiwatarwa sai ji alallahu ba da usri yusra ko ka ci gaba da ciyarwa kana cikin kunci da sannu Allah zai sanya sauki bayan wannan kunci Allah maɗaukaki sai bayyana gwargwadon ciyarwar da ta zan wajibi akan kowa gwargwadon halin shi miji ko kuma uba in wadata ne a wadace in kuma aka san haka ne gwargwadon abin da aka samu kowa Allah ta'ala ya sanya masa gwargwadon abin da Allah ya bashi na arziki shine abin da zai aiwatar wanda ya zamanto yana da wadata sai ya koro ya saba wa Allah ba a kuma kallafa ma wanda ba shi da shi su matsa masa sai ya yi irin abin da yake na masu wadata ba wannan ba a so a israfi kuma ba a son a yi takatiri don haka mu kiyaye dokar Allah ƴan uwa musulmi mu tsayu da abin da Allah ya wajabta mana kulawa da iyalanmu lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa ciyar wadda za ka yi ma iyalanka ba wai ta tafi haka nan bane sadaka ce sadakar ma wadda ta kai kololuwa hadisi ya zo daga sauban Allah ya kara masa yarda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce mafificin dinari da mutum zai kashe shine dinarin da zai kashe ma iyalansa da kuma dinarin da mutum zai kashe domin gyara dabbarsa ta zuwa yaki da kuma dinarin da mutum zai ba da taimako a 'yan uwansa da ba su da shi don su tafi yaki na jihadi kaga waɗannan guda uku annabi ya faɗa su ne mafifitan dinarai abu kilaba yake fassara wannan hadisi yana cewa ku duba yadda manzon Allah ya fara fifita iciyar da iyalai wani mutum ne kan yafi yawan lada a cikin mai badawa sama da mutumin da zai samo dukiya zai samo abu don ya ci da iyalansa musamman matansa da 'ya'yansa waɗanda suke ƙanana yana ba su domin su samu kamun kai ba za su yi watan galiliya ba yana kuma wadatar da su daga abin da Allah ta'ala ya wadatar da shi hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim daga abu mas'udin al-badari Allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku ya ciyar da dukiya ga iyalansa ya ciyar da wannan abin da ya ciyar yahtasibuha yana fatan samun ladanta a wajen Allah ba dan alfahari ba kanat lahu sadaqa to za ta zama to ladan sadaka ne a gare shi kuma annabi ya gaya wa sa'ad ibn abi waqqas lokacin da aka yi fathu makka ya gamu da rashin lafiya yake tsammanin zai rasu annabi ya ce ba za ka rasu ba za ka samu dogon zango kuma ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cikin dukiyarsa da da ya so ya bayar da ita gaba daya annabi ya ce innaka lan tunfiq nafaqatan tabtagi biha wajha Allah wajha Allah illa ujirta biha ba za ka ciyar da wata ciyarwa da kake neman yardar Allah shine sharadin ta ciyar ne kawai dan neman yardar Allah ko iyalan naka ne ka ciyar da su ne dan neman yardar Allah ba dan wanda dalili daban ba to ba za ka irin wannan ciyarwa face sai an baka lada annabi ce hatta ma taj'alu fi fimra'atik har abin da zaka lomar da zaka sa a bakin matarka shi ma za a baka lada ibnu usaymin Allah ya masa rahama yake cewa ciyarwa da mutum zai ma iyalansa matansa kenan da ƴaƴansa ita ce tafi girman lada akan ciyarwar da zai yi domin jihadi ita ce tafi girman lada daga ciyarwar da zai dan yan tabawa ita tafi girman lada daga ciyarwar da zai wa muskinai ita tafi girman lada daga ciyarwar da zai ma waɗansu waɗanda ba su ba menene dalilin da yasa ka fifita ta saboda ciyarwar da zake ma iyalanka wajibi ne da Allah ya lazumtar a wuyanka babu wanda zai yi sai kai ciyarwa kuma ga waɗansu daban ya zamanto fardu kifaya wannan kuma fardu ayin a ka'ida kuma fardu ayin kullum shi yake zamantowa muqaddamun ala fardu kifaya wallahu ta'ala a'lam don haka yan uwa musulmi lallai nassosin nan duka da muka ji na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyi dalili ne da suke nuna cewa ciyarwar da mutum zai ma iyalan gidansa wajibi ne fa akansa bai sauka ba kuma tsayuwa domin maslahar iyalansa wajibi ne fa akansa ba wanda zai yi sai shi Allahumma illa idan wani ya dafa masa ya zan a ƙarƙashin tallafi aka masa amma asali a wuyansa ne in kuma bai yi ba to ya tozarta abin da Allah ya wajabta masa don haka baya kamata ga iyaye ko kuma ga wani miji ya zamanto ya nuna gazawa ya ƙosa ya yi watsi da iyalansa ‘ya'yansa ko kuma matansa ya yi watsi da lamarinsu ya suna watan galiriya musani ‘yan uwa musulmi lalle ciyarwa da mutum zai yi ga ‘ya'yansa da iyalansa wajen ya tarbiyyantar da su hanya ta musulunci Allah subhanahu wata'ala yana amsan wannan din ya zamanto sutura ce a gare shi daga wuta a ranar alkiyama har ma ya sanya shi a cikin aljanna tare da annabiyul muhtar sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbatar ga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa wata mata ta shigo gare ta ruwayoyi ne guda biyu akwai wadda take ta muslim wata mata ta shigo gidanta tare da ‘ya'ya guda biyu sai tana roƙon umul mu'mini na Aisha ko ta samu abin da za ta ci. Umul mu'mini na ta leƙa cikin gidanta, ta leƙa cikin gidanta babu kome sai ƙwayar dibino ɗaya ta samu. A watar waya ta samu ƙwayar dibino ne guda uku. Da ta zo sai ta ba wannan matar ƙwayar dibino, matar sai ta miƙa ma wannan ‘yar guda ɗaya sai ta miƙa wannan ‘yar guda ɗaya. yara har sun lankwame nasu kafin ta ɗaga nata ta sa a baki sai suka sake mika hannu sai ta sake tsaga wannan guda biyun sai ta ba mu wannan rabi ta sake ba mu wannan rabi sai ta kama ƴaƴan ta fita ummul mu'minin na tai mamakin wannan baiwar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo sai ta bashi labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ibtuliya min hadhihi albanati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar duk wanda Allah ya bashi ibtila'i anan ma'ana kyauta Allah ya baka riko ya baka ƴaƴa mata guda biyu ko sama da haka domin rikon su yafi wahala to duk wanda Allah ta'ala ya bashi ƴaƴa mata ya rike su da aminci ya kula da su irin yadda ake so a kula har ya rabu da su to za su zamanto masa garkuwa daga shiga wuta inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslim suka rawaito hadisin a wata riwaya ta muslim Anas ibn Malikin yana ambata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ala jariyatayn hatta tabluga jaa yawmal qiyamati huwa wa ana Annabi sallallahu alaihi wasallama sai haka da yatsunsa duk wanda ya aka bashi ƴaƴa mata guda biyu ya rike su da amana yayi tarbiyyar su har ya aurar da su to ranan alkiyama zai zo ni da shi haka ji Annabi wana ɗanɗan da manzon Allah Allah ka dacar da mu to don haka sai fa wanda ya kula to don haka ka shaidin mu ka shaidin mu ƴan uwa kada mu tozar ta iyalan mu kada mu watsi da haƙoƙin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya fa ishi bawa taron zunubi da zai sanya shi cikin wuta an yi bayi a man yaqut wanda Allah ta'ala ya ɗora masa nauyin ciyar da shi ya watsi da su ya bar su wai su za su ci da kansu ibn hibban ya rawaito wannan hadisi abu hatim a wata riwaya ta imam muslimi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafa bil mar'i isman an yahbisa man yamliku quta ya ishi mutun zunubi ya tsare abincinsa ya ki bayarwa ga wanda shine ya mallaki abincin nasa ma'ana kake ka je ka nemo dan ka ba ma iyalanka ka bar suna watan galiliya annabi ya ce ya ishe ka girman zunubi don haka mu sani ƴan uwa musulmi tarbiyyan ƴaƴa fa tana yin tasiri ne a kowane lokaci idan uba ko miji musamman uba idan ya tsayu da abin da Allah subhanahu wata'ala ya dora masa na haƙƙin haifayya idan ya tsayu da haƙƙoƙinsa na haƙƙin haifayya to anan ne tarbiyya ta yin tasiri ƴan uwa musulmi idan kai baka ci da iyalanka ba baka ci da ƴaƴanka ba to wane ne kake so ya ciyar da su awakabarsu ina za su je don nemowa abinci ina za su je don nemowa abin da ake da bukata in ka tozartar da su za su iya nemowa abinci kuma ta ko'ina ga mutum ya ci amanar Allah subhanahu wa ta'ala don haka ka shaidin ka uwa kada ka watsi kada ka tozartar da kiwon da Allah ta'ala ya baka domin za a maka tambaya dangane da shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun arwa'iyyati kowannen ku an bashi kiwo ne za a tambaye shi kiwonsa kai ne makiyayi in ya zo da dabbobi ya shiga gonarka sai ka kai wa mai anguwa ƙara me ya saka ai laifinsa ne in an ce dabbar ba ta dangi zai ce to ai shi yayi mai hankali ne me yasa ya bar su suka shiga a to kai an baka kiwo kai kuma kai kana da hankalin su bar su sai ka bar su to zarta a kiyama Allah zai tambaya kada a bari wannan yanayi ya zo nawa ne a cikin wannan zamantakewa namu zaka ga mutane sun gaza tsayawa da abin da Allah ta'ala ya wajabta musu mutum sai ya bar matarsa ya bar ƴaƴansa kwana da kwanaki babu abinci kwana da kwanaki babu abinci in ya fita farar safiya shikenan sai dare ya dawo wani ma ya bar garin ya bar su haka nan dore musamman ma ana irin wannan cin amana a lokacin da aka samu rabuwa tsakanin miji da mata musamman idan matar kuma tana da ƴaƴa ‘ya'yan kuma waɗanda ake su ne za ta tafi da su ƙanana ne an ba ta haƙƙul habana, to a irin wannan yanayi sai kaga mutane sun yi watsi da kasafinta. Lalle ne duk wanda Allah ta'ala ya ɗora masa haƙƙin kula da irin waɗannan yara in ma shi uban ne, in uban baya nan ya mutu ne waɗanda aka ɗora haƙƙinsu su ne suke da haƙƙin kulawa da waɗannan ‘ya'yan. To wajibi ne su tsayi da irin waɗannan ‘ya'ya kada su basu su tashi a matsayin dore a gaban uwarsu ba mai kula su, in sun yi haka sun ci haƙƙin Allah, sun ci haƙƙin ‘ya'yan kuma sun tozarta amanar Allah subhanahu wa ta'ala. Ko da ku ita wadda aka saka, ba ta yi magana ba, haƙƙi ne da Allah ta'ala ya ce, in an saki mace, ta tafi da ‘ya'ya, ko wanda take shayarwa, ko wanda take kula da shi a ƙarƙashin haƙƙul habana, wajibi ne a dinga gutsira mata wani abu ana bayarwa gwargwadon samun ka Allah ya ce. wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wanda aka haifa masa dan an dora masa shi zai ciyar da ita shi zai tufatas da ita da kyautatawa ko ta je gidan wani da ɗansa tana shayarwa wallahi an dora masa sai ya bata wani abu haƙƙin shayarwan da take matsansa sai ya bata wani abu na kula sai dai in ita ta ce ta yafi wadda ka rabu da ita kenan take gidan wani take tare da ɗanka to ina kuma ga wadda take ƙarƙashin igiyarka da 'ya'yan suna nan a wajenka kuma kai watsi da lamarinsu kuma ka ce duniya ta lalace 'yan uwa mu tsayi da haƙoƙi wanda muke da ikon gaya masa mu faɗa masa wanda du za a nusar da shi akan haƙƙin da yake wuyansa a taimaka masa domin idan bai tsayi da haƙƙin nan ba to a ranar alkiyama ba zan yi wanye lafiya ba ubangiji Allah ka ba mu ikon tsayuwa da haƙoƙin da ka dora mana اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله